الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو من أيمة جمعة شرن دهدو قوانا وتانا جمادة الآخرة هجر من الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دقبرن مكة زوى مدينة shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da sha takwas ne ko? na wata yake na nawa yau ɗaya ne ko? haka ne wanda ya dace da ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya domin ci gaba a cikin karatun littafin namu mai albarka كتاب التوحيد نبب مال منا صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى أيوة إن شاء الله زام تاشي بابي ميتاكا في الرقى والتمائم فصلي ميتاكا في الرقى والتمائم كان وانا فصل زي بياني جمد أبند الشاهي arruqa arruqa shine tufe-tufe ko abin da ake ce mishi ruqya sannan wattama'im da kuma layu kenan wannan fasalin zai bayani dalla-dalla game da abin da shahi hukuncin tufe-tufe wanda ya halatta da wanda bai halatta ba da abin da shafi layu wanda suka halatta yi amfani da su da wanda ba su halatta ba insha Allah ta'ala sai ma da ya ce
بسم الله الرحمن الرحيم قال المعلف رحمه الله باب في الرقية والتمائم في الرقى والتمائم الرقى جمع رقية وهي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات ويسمونها العزائم وهي على نوعين نوعين النوع الأول ما كان خاليا من الشرك بأن يقرأ على المريض شيء من القرآن أو يعوذ بأسماء الله وصفاته أو يعوذ بأسماء الله وصفاته فهذا مباح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقى وأمر بالرقية وأجازها فعن عوف بن مالك قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا
قال المصنف حفظه الله في الرقى والتمائم wannan fasali zai bayani game da abin da ya shahi ruqya idan aka ce ruqya shine tufe-tufe ko karance-karance da za a yi domin neman waraka game da wata rashin lafiyar da ta faru a cikin jiki ko kuma kafin ta faru haka layu wasu ababe ne da ake ɗaurawa a jiki da nufin ije wata cutar da ta rage ta sauka a jiki ko kuma kariya game da wannan cutar kahin ta taɓa jiki wannan babin kenan ko fasalin zai bayani dalla-dalla game da hukumce-hukumcen waɗannan al'amura na farko ya ce an ruƙa abin da ya shafi tufe-tufe ko karance-karance jam'u ruƙuya idan aka ce ruƙa jam'i ne na ruƙuya wanda ruƙuya shine mufradin shi ɗaya-ɗayansa wahiyar al'uza wanda abin da ake nihi da ruƙuya shine al'uza التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات abin da ake ce ma rukuya tofe-tofe shine karance-karance ko kuma tofe-tofen da za a yi wa ma'abucin wata illa kamar rashin lafiya ta masassara ko kuma farfadiya da abin da ke kama da suna daga cikin illoli kenan tofe-tofen da za a mutum na neman tsari daga wacce cuta da ta same shi sawa'un masassara ce ko abin da ke kama da haka na rashe-rashen lafiya harbin kunama ne saran maciji ne da abin da ke kama da su ko kuma farfadiya irin cutar da take mamaye wani bangare na jikin mutum ta kaga ya fadi ya rasa hankalinsa wa yusammunaha al'azaim sukan ce da su al'azaim bi ma'ana shine neman tsari wa hiya ala nau'ain to ita ruqya ko kuma tofe-tofe ya kasu kashi biyu nau'i biyu ne annau'ul awwal ma kana khaliyan min ash-shirk tufe tufe ko karance karancen da ya rabu da shirka ya wufinta daga barin shirka bi an yuqra 'ala al-marid shay'un min al-qur'an kamar a karanta ma marashin lafiya wani abu daga cikin alkur'ani mai girma kaga wannan tofin da za a mishi ko karance-karancen da za a masa domin neman waraka ko kuma neman ije wata cuta kafin ta zo neman tsari kenan an yi shi ne da wani bangare na alkur'ani mai girma shi kuma alkur'ani mai girma dukan shi waraka ce shi yasa Allah ya ce wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifa kenan qur'ani waraka ce daga dukkan afa cuta ta jika da cuta ta zuciya kenan irin wannan rukuyar da ta wofinta daga shirka wannan babu laifi wurin ayita kenan idan ya kasance an yi amfani da alkur'ani mai girma wurin karanta ta mutum ne ba shi lafiya yana fama da wani cuta sai ka zo ka karanta mashi suratul fatiha ko karanta masa ayatul kursi ko ka karanta mishi qul a'udhu bi rabbil falaq da bi rabbin nas ko kuma suratul ikhlas da nufin Allah ya warkar da shi to wannan babu laifi saboda kai amfani ne da magana Allah alqur'ani mai girma wanda shi kuma alqur'ani mai girma waraka ce game da abin da ya shafi rashin lahiya hatta jika da ta zuciya aw yu'awwadha bi asma'illahi wa sifatihi ko kuma mutun ya nemi tsari da sunayen Allah masu kyau da kuma sufofin shi masu inganci sunayen Allah da sufofin shi muna fahimtar su ne kalkasin nassi imma alqur'ani mai girma ko kuma sunnoni ingantattu da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda sunayen Allah da sufofin shi wani abu ne wanda ra'ayi ko hankali baya shiga a ciki sai ka bari wahayi ya gaya maka suna ko sifa daga cikin sunayen Allah ko sifofin shi ina fata mun gane ba kai ma Allah suna ka kirkira masa ko ka masa sifa saboda baka san Allah ba Allah subhanahu wataala shi ya san kanshi shi ya san me ya dace da girman zatin shi na suna ko kuma sifa ina fata mun gane da sunan da zuwa cikin alkur'ani mai girma daga cikin sunayen Allah sai mu tabbatar ma Allah wannan suna kama al-aziz الرحمن الرحيم الملك القدوس ko assalam almu'min da sunan da ke kama da haka wanda suka zo a cikin alkur'ani mai girma ko kuma sunnonin da suka tabbata a cikin sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan ma za mu yi amfani da su duba ga cewa nassi karara ya zo ya tabbatar da su to irin wannan sunayen zaka iya roƙon Allah da su dan neman waraka za ka iya neman tsarin Allah da irin wannan sunayen domin ya kare ka haka sufofi daga cikin sufofin Allah subhanahu wa ta'ala malaci fa haza mubahun to wannan halal ne ya halatta ku yi amfani da alkur'ani mai girma ko ko sunnoni da suka zo tabbace daga cikin sunonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke nuna cewa za a karanta kaza don dan neman waraka daga barin ciwo kaza ko kuma ka yi amfani da sunayen Allah kyawawa da sufofin shi masu kamala don neman tsari da neman waraka wannan ya halatta لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقى saboda manzo Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi yayi ruqya yayi tufi kaga yin da yayi shike nuna mi halacci kenan ya halatta ayi ruqya an gane ko wa amara bir ruqya kuma yayi furu cewa ayi ruqya wa ajazaha kuma ya halatta yin ruqya yayi ya ce ayi ya halatta yi bi ma'ana yayi da kanshi ya makan shirkuya sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi idan yazo kwana yakan karanta suratul ikhlas da qul a'udhu rabbil falaq da birabbin nas ya tufa cikin hannayen shi ya shafe jikin shi yayi rukuya ko bai yi ba yayi kuma ya furu cewa ai haka nake kuma ya halatta yin rukuya ina fata mun gane فعن عوف بن مالك قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك hadisi daga auf dan malik ya ce mun kasance a da mukan yi rukuya tofe-tofe a zamanin jahiliya bi ma'ana ka zuwan musulunci idan mutum ya samu kansa cikin wani rashin lafiya ko ta damuwa mukan yi tofe-tofe mu karance-karance don nema masa waraka da lafiya sai suka ce ya manzan Allah kaifa tara fi zalika me kake gani game da wannan aikin da muka kasance mana yi a zamanin jahiliya kafin a turo ka da musulunci faqala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi i'ridu alayya ruqakum ku bujuro mini da karance-karancen da kuke yi da tofe-tofen da kuke yi in shi ku gaya mana in shi me kuke yi kafin zuwa musulunci da suka karanto masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la ba'sa bir ruqya ma lam takun shirka babu lafi ya halatta ayi ruqya tofe-tofe karance-karance dan neman lafiya ma lam takun shirka matuƙar babu shirka a cikin hakan matuƙar bai amfani da lafazi na shirka ba idan za yi amfani da ƙur'ani sunayen Allah kyawawa sufofin shi masu kamala don neman waraka babu laifi abinda aka hana na rukuya shine a yi amfani da mi shirka ina ga ayabin ya fito ko wannan hadithin malaci imamu muslim ya rawaito shi sai dai a cikin imamu muslim imam muslim ya kawo shi da lafazi ne la ba'sa bir ruqya ma lam yakun fihi shirk amma la ba'sa bir ruqya ma lam takun shirka wannan lafazin imam muslim bai kawo shi ba a cikin sahih muslim sai dai ya kawo shi da irin kwatamcin haka kamar yadda muka ce la ba'sa bir ruqya ma lam yakun fihi shirk na fata mun gane wannan lafazi na imam abu dawud kenan ina fata mun gani qala suyuti shine za karanta ku
وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط أن تكون بكلام الله أو بأسماء الله وصفاته وأن تكون باللسان العربي وما يعرف, وما يعرف معناه وما يعرف معناه وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى وكيفيتها أن يقرأ وينفث على المريض أو أو يقرأ في ماء ويسقى ويسقاه المريض كما جاء في الحديث ثابت بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح ثم نفس عليه وصب عليه
مالن الله كاري شي كي تشوا قال السيوطي امام السيوطي كي تشوا وقد اجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثه شروط malamai sun yi ijma'i akan halaccin yin rukuya idan aka samu haɗuwar sharaɗi guda uku Imana malamai sun yi ijma'i kan cewa ruhuya ta halatta ba lafi a yi rukuya ƙalƙashin sharaɗi guda uku an takuna bi kalamillahi aw bi asma'illahi wa sifatihi na farko ruqyar ta kasance da magana Allah ce wanda magana Allah menene Qur'ani mai girma gane ko Qur'ani mai girma ko kuma al ahadith al qudusiyya kenan ko ya kasance an yi ruqyar da sunayen Allah kyawawa da sifofin shi masu kamala sharadi na farko kenan na biyu wa an takuna bil lisan al arabi wa ma yu'rafu ma'anahu ta kasance ruqya an yi amfani ne da yaren larabci a yaren larabcin ma da irin abin da ake iya hango ma'anar shi me ake nufi me kake faɗa me kake cewa ana fahimtar shi abu na uku an yu'taqada anna ruqyata la tu'athiru bi dhatiha a kudurta cewa ita ruqyar ba ta tasiri ita karan kanta sababi ne na waraka mai ba da lafiya shine wa Allah maɗaukakin sarki wannan su ne sharaɗi guda uku da suke halatta da yin rukuya ina fata mun gane kenan idan ka yi amfani da yin rukuya da wani abin da ba alkur'ani mai girma ba ba sunayen Allah ba ko sufufin shi masu kamala bai halatta ba haramun ina fata mun gane shi yasa kullum idan ka je wurin masu taɓi musan masu taɓi ko idan kana da targaɗe ko kariya ko abin da ke kama da haka ko wani caran nama ai ka san suna karance karance suna tofe tofe ko ya kamata su ji yadda mumi suke cewa me kake karanta kar a je sunayen shedanu ne da aljanu yake kira kuma duka hakan yana iya faruwa me yake faɗa idan kan nashi kana suratul fatiha ikhlas qul huwallahu ahad kana ya allah bashi lafiya ya rahman ya rahim ma matsala sai shurare ka ka iya tabat ka ida tabat ka ka shafa ka goga amma da nashi kana wani ya ifrit ya kashka ya ilu ya ce subhanallah dakata wannan shirka kamar neman agaji ne da taimakorin aljannu yin hakan kafirci ne shirka ce da za ta yi fitar da ma'abucinta daga bar musulunci ina fata mun gane da haka sai an nura da kyau wasu kuma yan neman kuɗi ne wallahi bai iya karanta komai ba kawai yana motsa harshen shirin bai iya komai ba kawai neman kuɗin sa ne yake shi ma sai ka ce me yake faɗa karanta in cira sautin ka watakila za mu fa'idantuwa in ka ji shirme ne yake sai ka bar nasiha ka ce shi tsoron Allah in baka yi karatu ba ka iya taɓi ya taɓin ka huta ko ba ka ba ɗaya ababen da ke faruwa an za naɗa ango cikin wasu ƙabilu da suke za a sa masa kayan sarautar me yake ta zifafa da za a yi da shi ra'agai za a sa mishi manyan kaya a rata mai sai ga mutum zo a kan kanshi yana karanta wasu abubuwan da kai baka san me yake faɗa ba wanda kuma menene ma yake cewa me ya kamata ce ya ce ma wannan lokacin ya kamata ka ji shi kuma wani abin mamaki sai kaga wasu ma masu yin haka nan makaɗi ne fa kowa ya san shi baya da mutunci amma shi zai zo maka addawai albarkaci zai sa maka subhanallah mutane kenan ya kamata su kasance cikin wa'ai kai addini fa ba abin da yake shi tsada fa babu abin da ya kai shi kima in kana da wani abu wanda ake ce mishi uwar dukiya wallahi bai kama da addinin ka ba shine babban jarin ka yau idan kan mutu ka bar komi a duniya ka ba ta baya dukiyar da ka bari ba taka ba matanka da kake ji da su wani zai aure su a gidan da kake morewa wani zai zo ya shiga gidan ya more watakila ma ya taɓa marinka to ka bar duniya ya taɓa fusata kai baka kashi ma wata rana kuma zai dawo cikin gidanka da matarka cikin salon kinka telanka an bari gado salon kinka duka su shi zai rayu da su kai kuma ka shi a tambaye ka game da addininka me kamata ka fara gyara a rayuwa kenan addini ina fata mun gane da ka sai a kiyaye kenan kar ka yarda mutum ya rika tofa maka sunan aljanni yana kiransu so da dama daga cikin masu taɓi akwai masu yin haka ko ko masu ɗorin kariya wani ma yana garinsu daga can zai ɗorin ka nan mushiriki ne kenan wannan ba yadda zai kana maraɗi ka ɗora mutum nan yana nan ya za ka ɗora shi aljanu ne gare shi abokanan aiki da yake musu hidima yana kafurce ma Allah sai ya turo su zo su makala kashin su danna su tahir su kawai in ba haka ba ya zayewa ka gaya mana wani irin likita ne wannan yana unguwar ya dora wani unguwa nan ko yana wani kasa kasa ya dora mutum anan ba zai taba yiwa ba ko wanda zaka ji yana tahaddi shi in dai ya ya dora mutum wani ya taba dorin ya lalace har abada ƙarya ya ce wani ne ga maka me zai sa ya lalace in an yi shi da kyau dan me zaka mutane tahaddi kai wane ne waraka hannunka take waraka hannun wa take Allah madaukakin sarki dan me zaka tahaddi iko ga hannun Allah yake subhanahu wataala wannan dan mayau da rani an bata lokaci sai an kiyaye su na farko kenan sharadin na biyu kasance da yaran larabci ne kenan sunayen Allah yana gai karara baya ka zo kana rukuya da angale ba musamman kake cewa ko da faransi ko da yaran garin ku ba yiwa ina fata mun gane kai ta kalmomi wanda an san me kake cewa kuma suna da ma'ana sannan na ƙarshe wanda ya fi su muhimmanci ko kuma yana daga cikin masu muhimmanci sosai ya kasance ka kudurce a zuciyarka wannan tufe-tufen da karance-karancen ba shi ba ne asalin waraka sababi ne mai warkarwa shi ne Allah maɗaukakin sarki za a yi a tufa maka baka waraka saboda mai warka shi ne Allah shi ke rike da waraka ya gada mai warkar da kai kafin a maka rukuya subhanahu wa ta'ala wannan su ne sharɗan da suke inganta yin tofi ko karance-karance domin nema ma maras lahiya waraka ko kuma ba shi kariya game da wannan cutar da ake tsammanin za ta same shi ko ake tsoron ta same shi ina fata mun gani mala ce bal bi taqdirillahi ta'ala a ruqya ba ta tasiri da kanta Allah ne subhanahu wataala idan ya kaddara lafiya akan samu lafiya wa kayfiyatuha an yuqra'a wa yunfasa 'ala al marid yadda ake ruqya ko tofe tofe shine a karanto wani abu ko kuma a yi tofi ga maras lafiya wanda tofin nan ya iya zamanto iskan bakinka ne kake tofawa ina fata an gane kuma zai iya zamantowa ya biyo da wani nau'i na miyan bakinka an gane ko wannan duka ya halatta babu laifi ka tofa a cikin ruwa ko ka tofa a cikin jikin ko kuma daidai inda mutum ke masa rashin lafiya a cikinsa أو يقرأ في ماء ويسقاه المريض كو أكرن تأت كروا سي أشاير دمر صلافية كو أزبا مسا أغنغج كنسا wanda hakan ya faru zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ɗaya daga cikin sahabbai yana wanka cikin magewaya sai sauran ƴan wanshi suka ganshi yana wanka sai fata jikin su ta fata jikin shi ta birge su sai suka yabe shi yin hakan kawai sai sa ya faɗi suma bi ma'ana sai suka mishi baki kambun baka kenan yana faduwa sai aka je aka ce manzo Allah sallallahu ga abin da ke faruwa manzo Allah sallallahu alaihi alama yaqtulu ba'dukum ba'da akan me shashin kuke kashe shashi halla barakta shin dan me baka ce barakallah jikin wani akwai kyau wannan shine maganin kambun baka kambun baka wata cuta ce wadda Allah ke halitta ta akan halshen wani ko idansa wanda shi ma watakila bai san yana da ita yana iya yaban abu abin ya samu illa ko ya kalli abu abin ya samu matsala in ya birge shi ya yabe shi shi yasa yake so idan kaga abu ya birge ka ka ce Allah ya sa albarka kai wani kaza ne masha Allah barakallah wani yana da arziki yana da mota mai kyau yana da kaza saboda gudun kakkan bin baka ya same shi ina fatan mun gane wannan mutanen da ya faɗi maza Allah sallallahu alaihi cikin ruwaya suka ce sai ya fore su su yi alwala aka tara ruwan alwala su aka maka masa sai ya tashi wanda shi ne maganin kambun baka idan aka fahimci wani na da kambun baka yamma wani baki akan iya kiro shi sa a sayi alwala ko kurkure bakinsa a zuba mu wancan da ikon Allah zai tashi waraka ina fatan mun gane ko mai kambun bakan ba aibi bane gare shi lalle illa ce Allah ya halicce ta a kansa wanda shi ma baya da wani kudura akai wannan ma yana da ita bai san yana da ita ina fatan mun gane yawa kama jaa fi hadith thabit ibn qais أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ترابا من بطحان فجعل في قدح ثم نفث عليه وصب عليه فمد يزوجك حديث ثابت ابن قيس وأن من زعل الله صلى الله عليه وسلم يدوكي ونشاشي نكسة كسب بطحان وأن بطحان سونا مريني أديدنا من زعل الله صلى الله عليه وسلم فجعله في قدح سيسن يونن كسة أتكون ونكوان وقوة قرية ثم نفث فيه سنة يزوي توفي كرتو أتكون ونن قرية وصب عليه سيكرر ممرش لافية ونن كسر wata da suka ce sai da ya hada ta da ruwa ya sabba alaihi kenan ya zuba ruwa a cikin wannan kasa sannan kuma ya kwarara ma marasa lafiya wannan kasa ya samu lafiya a ga wannan duka kaifiyat ne da sufofi da kan yi amfani da su don yin rukuya ko kuma tofe-tofe النوع الثاني
النوع الثاني ما لم يخلو ما لن يخلو من الشرك وهي الرقى التي يستعان فيها بغير الله من دعاء غير الله والاستعاء والاستغاثة والاستعاذة به كالرقى بأسماء الجن أو بأسماء الملائكة والأنبياء والصالحين فهذا دعاء لغير الله وهو شرك أكبر أن يكون بغير اللسان العربي أو بما لا يعرف معناه لأنه يخشى أن يدخلها كفر أو شرك ولا ولا يعلم عنه فهذا النوع من الرقية ممنوع
ما لا يجي الله كارش النوع الثاني من جنو إن فرقون دي حالتا النوع الثاني نوع نبي نرو نتوفي توفي كو كرنت كرنت دني من وركة ما لم يخلو من الشرك shine tofe-tofen da bai rabu da shirka ba duk tofe-tofen da adda ko shirka ciki haramun ne a yi amfani da shi shirka ne wahiyar ruka allati yusta'anu fiha bi ghairillah ita ce rukuya ko tofe-tofen da ake neman taimako a cikinta na wani wanda ba Allah ba min du'a'i ghairillah na daga roƙon wani wanda ba Allah ba wal istighathati bihi wal isti'azati bihi da kuma neman agaji da tallafi a wurin wani wanda ba Allah ba ko kuma neman tsari a wurin shi wannan shirka ne bai dace ba haramun kan ruka bi asma'il jin kamar yin rukuya da sunayen aljanu ya kaza ya kaza ya kaza daga cikin sunayen aljanu aw bi asma'il mala'ika ko ko da sunayen mala'iku shi ma wannan shirka ne ya mika'il ya israfil ya azra'il wanda za ka gan shi da dama a cikin aikace-aikacen malaman tsub ga rubuta allo ko an yi khatimi a ciki a ciki ka gana ya jibril ya mika'il ya israfil ya muhammad ya ali ya kaza ya kaza wannan duka shirka ne wal anbiya wa salihin ko a rika kiran sunayen annabawa da sunayen salihan bayu waliyai kenan wannan duka bai dace ba shirka ne ka rika kiran ya muhammad ya musa ya isa me haka ya harfin nida ne ya harfi ne da akan yi amfani da shi don kira kuma galibi kana kira ne domin kana neman mi tallafi ko agaji ko neman taimako annabi musa yana jinka annabi muhammad yana jinka baya jinka shirka ne kake ina fata mun gane ko kuma waliyai ya shekh badawi ya Ahmad Tijani ya Abdul Qadir Jilani ko ya Inyas ya duka wannan shirka ne ana ana gane ko kamar kana neman tallafi ne da agaji wurin wani wanda ba Allah ba cikin irin ababan da ba zai infana maka komai ba a cikin su shi yasa Annabi Ibrahim yake nuna kudura da kuma rahama da jin kan Allah a gare shi yace wallazi yut'imuni eh wa yasqini ko wanda ke ciyar da ni kuma shayar da ni wallabi wallabi huwa yut'imuni wa yasqin fa wa idha maridtu fa huwa yashfin idan nayi rashin lafiya shi ke warkar da ni wallazi yumituni thumma yuhyi ina fata mun gane Allah zaka kira shi zaka neman taimakon shi shi kadai ya iya warakas da marasa lafiya babu wanda ya iya baka warakasewa Allah madaukakin sarki shi yasa hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allahumma anta shafi la shafiya illa ant ya ubangiji kai ne mai warakaswa ba mai warakarwa sai kai san ce ya kare فهذا دعاء دعاء لغير الله وهو شرك أكبر kiran aljanu da mala'iku da annabawa da waliyai don neman waraka wannan addu'a ce zuwa ga wani Allah kuma shirka ce babba da za ta sa kai ridda ka bar musulunci wa ya kuna bi ghairi lisanin arabi shi yasa sai kaji mutanen na mamaki na aka ce irin wannan abin shirka ne babba saboda jahilci da ya tutu a cikin zukatansu ba su san matsayin addini ba addu'a jama'a tana daga cikin mafi girman ibadu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a'u huwa al-ibada addu'a ita ce bauta kai ka ce ita kaɗai ce ma ibada so da girmanta da makamanta sai ga wani yana kiran shehu yana kiran shaidanu da biyan bukata yana ganin cewa bai kuskure ba da an ce mene sai ce tawassuli me tawassuli wannan shine ainihin shirka yau malamai yan bid'a da masu bin soye-soyen zuciyarsu sun canza mu al'amarra suna daga hakikaninsu zuwa ga wani abu wanda ba shine hakika ba asalin kiran wani da biyan bukata cikin irin bukatun da babu wanda iya biyan su sai Allah shi kadai wannan addu'a ce ba a yi ma kowa ita sai Allah amma yau sai suka canza mata suna suka sa mata sunan tawassuli me tawassuli wai kamun kafa sun manta kafiran farko Allah ya zarge su da yin hakan ne yasa suke bota mu sai suka ce ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa ai dan su shiga gaba ne kamun kafa ne muke da su shi yasa kaga muna ai ba wai wani akwai kawai dan san fi mu kusa da Allah ne sai mun biyo ta kasan su su kuma su kai mu wurin Allah wannan akwai me yake cewa rashin girmama Allah haka akwai kuma rashin ba Allah haƙƙinsa karka kama ta Allah da shugaba ko wani firizidan Allah ya fi ƙarfin haka shi ne mamallaki mai ba da mulki shugaba ne ke buƙatar kahin a je wurin shi san wa zai je wurin shi ko ba haka ba saboda bawa ne na ƙasashe ne bai san wanda zai zo wurin shi ba da wace niyya zai iso wurin shi mai yawa mai cutar da shi ne ko ba haka ba kuma wanda kake kama kawa da shi shi yana da sanayya da shugaban da kana tsammanin makana shi a wurin Allah za ta sa a wurin wannan shugaban za zai sa a baka kasa Allah ba haka nan bane ba Allah kofar shi buɗe take game da bayin shi shi yasa Allah ya ce muka ce mu annabi Muhammad fa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون wafa Allah buɗe take yana jinka yana ganinka kuma zai biya ma bukatarka ina fata mun gane ka kamanta Allah da shugaban nan kaskanta ubangiji ne magana ce mai girma ga Allah subhanahu wataala da rashin sanin girman Allah madaukakin sarki ina fata mun gane dan haka duk wanda ke kiran wani Allah wallahi sallar shi ba ta amfanin sa zakkasha duk aikin da yake na musulunci bai amfanarsa ya wuni yana maimaita la ilaha illallah ana zikiri bai amfaninsa da komai sai ya dawo ya tuba daga barin kiran wani Allah sannan Allah zai karba ibadan shi Allah bai karba bautan mushriki ko kafirci sai ya daina shirka da kafirci da yake ina fata mun gane yawa sai ya tuba daga wannan ibadar da ta sayi ridda bar musulunci wa an yakuna bi ghairi lisanin arabi bai dace ba kuma ruqya ta kasance ba da harshen larabci ba aw bima la yu'rafu ma'anahu ko ko da abinda ma ba za a fahimci me kake nufi ba li'annahu yukhsha an yadkhul an yadkhulaha kufrun aw shirk so da ana jin tsoron a cikin maganganun da kike da basu da ma'ana ba san me kake cewa ana jin tsoron kafirci ko shirka su shiga a cikin haka wala yu'lam ko wala yu'lam anhu ta yadda ba a farga ba ba a san ma ka faɗi wannan abun ba fa hadha an-naw'u min ar-ruqya mamnu' wannan nau'i na ruqya ko tufa tufe an hana irin shi haramun ne shi ma ne ce
التمائم وهي جمع تميمة وهي ما يعلق بأعناق الصبيان لدفع العين وقد يعلق على الكبار من الرجال وقد يعلق على الكبار من الرجال والنساء وهو على نوعين النوع الأول من التمائم ما كان من القرآن بأن يكتب آيات من القرآن أو من أسماء الله وصفاته ويعلقها للاست... للاستشفاء بها فهذا النوع قد اختلف العلماء في حكم تعليقه على قولين قد اختلف العلماء قد اختلف العلماء في حكم تعليقه على قولين القول الأول الجواز وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص وهو ظاهر ما روى عن عائشة وهو ظاهر ما روي عن عائشة وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد بن حنبل في رواية عنه وحمل الحديث وحمل الحديث الوارد في حمل الحديث الوارد وحمل الحديث الوارد في المنع من- من تعليق التمائم على التمائم التي فيها شرك
mala ya ce Allah ya gafarta masa bayan ya gama uh, bayani game da abin da ya shafi rukuya a takaice da yanzu kun gane me ya rukuya menene hukuncin rukuya shine tofi ko abin da za a karanta ma marasa lafiya ta kasu kashe biyu halal da haram halal shine wanda za a yi amfani da alkur'ani mai girma ko su azkaru da suka tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisai ingantattu ko a yi amfani da sunayen Allah ko sufofin shi masu kamala wannan ya halatta a tufa a jika a tufa a ruwa a tufa a ƙasa a yi amfani a cikin jikin mutum don neman waraka ko neman kariya daga wata cuta ya halatta rukuya ta biyu wadda bata halatta ba shine wadda za yi amfani da me yake cewa sunayen aljanu ko shedanu ko a yi amfani da su a yi isti'ana ko neman agaji ko neman tallafi da sunayen mala'iku ko annabawa ko salihan bayu ko ka yi amfani da wani lafazin da ba a san me kake faɗa ba baya da ma'ana don gudun shirka ta iya ta shiga ciki wannan kaso na biyu haramun ne bai dace ba yanzu za mu shiga cikin abin da shahi at-tama'im layu menene malamai suka ce ko ko menene hukuncin musulunci da mahangarsa game da abin da ya shafi layu at-tama'im idan aka ce layu malai ce wa hiya jami- jam'u tamima idan aka ce tama'im jami'i ne na tamima idan aka ce tamima guda daya in ana so a ga yadda yawan su sai a ce tama'im laya da yawan su sai a ce mi layu وهي ما يعلق بأعناق الصبيان لا يسوني أبنن دا أكيرا تياوى أتكين ويايا يارا كنانا لدفع العين دومن أجي مسكم بمبكا باكي وقد يعلق على الكبار كما ميوا ko kuma akan rataya shi akan manyan mutane min rijali wan nisa na daga masashi ko mata وهي على نوعين ما لتي تلايو سن كسكشي بيو wannan su ne layu abinda ake rataya mai yaro a jiki da wata manufa ko babba namiji ko mace su rataya domin neman wata waraka ko ta bukata to layu sun kasu kashi biyu annau'ul awwal min at-tama'im ma kana min al-qur'an nau'i na farko daga cikin layu layar da ta kasance daga alkur'ani mai girma aka yi ta bi an yuktaba ayatun min alkur'an kamar a rubuta wasu ayoyi na alkur'ani mai girma aw min asma'illahi wa sifatihi ko a rubuta ayo su a wasu wasu sunayen Allah kyawawa da sifofin shi masu kamala wa yu'alliquha lil istishfa'i biha sai a rataya su dan neman magani ko waraka da wannan alkur'anin ko da sunayen Allah da sufofin shi masu kamala fa hadha nau to wannan nau'in na layu qad ikhtalafa ulama fi hukmi ta'liqihi ala qawlayn malamai sun yi sabani game da hukumcin rataya su akan magana biyu na fata mun gane layun da aka yi amfani da alqur'ani sak madarar alqur'ani mai girma ko aka yi amfani da sunayen Allah kadai da sufofin Allah masu kamala shin ya halatta a rataya a jika domin neman tsari da kambun baka ko kuma neman waraka daga wata rashin lafiya ya halatta ko bai halatta ba malamai sun yi saɓani suna da ra'ayi guda biyu a kai a القول الأول الجواز magana ta farko halaccin yin haka wasu malami suka ce in dai alkur'ani ne kadai madarasa sunayen Allah sufofin shi ya halatta a nada a rataya a matsayin laya a shika don neman waraka ko kuma don neman tsari daga cuta wa huwa qawlu abdullahi ibn amr ibn al-as wagga magana ita ce magana abdullahi ibn al-amr ibn al-as wanda sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam وهو ظاهر ما روي عن عائشة كم وانا شيني ظاهر أبن دا أكرويتو دا عائشة ما ترمزان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبه قال أبو جعفر الباقر هكا أبو جعفر الباقر شما أكرويتو دا غورنسا وأحمد بن حنبل دا أحمد بن حنبل babban malami daga cikin mazhabobi guda hudu da suka shahara a duniya fi riwayatin anhu a wata riwaya daga gare shi bi ma'ana yana da magana nau kenan biyu akwai inda yake ganin ba laifi akwai inda yake ganin bai halatta a cikin wata riwaya ta shi nuri ya ce ya halatta wa hamalu alhaditha alwarida fil man'i min ta'liq at-tama'im ala min ta'liq at-tama'im ala at-tama'im allati fiha shirk sai suka dauki hadisan da suka zo dangane da bayanin hanin amfani da laya ko ratayata sai suka ɗauke su a mahangar layu ne wanda suka ƙumshi shirka ina fata kun gane zancen wa'anga sahabbai shiga-shiga da mai malamai da suke ganin cewa ya halatta a rataye laya in dai ta ƙur'ani ce tsantsa ko kuma sunayen Allah da sufofin shi masu kamala suka ce ya halatta a rataya don duk hadisan da suka zo suna hani game da amfani da laya suka ce wannan hadisin suna hana layaci da ta kumshi shirka a cikinta don haka in ba ta kumshi shirka ba a wurinsu ya halatta ai kun ji abin da suka ce ko yawa kenan qur'ani ne tsantsa babu bude min shaye babu bude sadun ko kuma dadun ko kuma ta'un da ha'un da masu kama da haka ba a shigar da sunan wani ba a ciki ba a yi batarkin aya ba aka kundime ta aka cire ta saboda duk wanda aka yi haka haramun ne kuma walakanta alkur'ani mai girma ne don mi za ka buɗe mim ka sa sunan wani a ciki yana cikin ƙur'ani nan sunan da kasa don mi za ka shigar da abin da babu shi a cikin alkur'ani mai girma yawwa ko kuma ƙur'ani mai ribas suke ce mishi bi ma'ana ka faro fatiha daga walad dalin zuwa alhamdulillah wannan kafirci ne dan me zaka juya maganar Allah dan me zaka baddala ta akan kaifiyar da ta zo ko kuma ka gunce wani wani wani kaso na alqur'ani alhamdulillah sai ka tsaya nan baka cewa lillahi rabbil alamin kaga wannan duka kafirci ne Allah subhanahu wata'ala ya nuna kafirci na banu Isra'il game da wasa da alkur'ani mai girma da suka yi ta hanyar da aka nemi su tuba suka shafe wani abu ko kuka suka daɗa wani abu a cikin alkur'ani Allah da ya so ya karɓi tubansu sai ce idan kun zo ku ce hittatun nakhtar lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin hittatun aka ce su ce da suka zo mai suka ce hintatun kamar da malaman tafsiri suka kawo kaga suka ƙara mi kenan nunin kaɗai suka ƙara a ciki a madadin su ce hittatun sai suka ce hintatun sai Allah ya ce fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa anzalna ala alladhina zalamu rijzan min as-sama'i bima kanu yafsuqun Allah ya nuna kafircin su saboda canza Qur'ani ta hanyar sa nun guda a ciki ina ga wanda ya kawo sunan mutum ya gabza cikin Qur'ani ko ya datse wata aya ya gunce ta kaga wannan yin aikin da shi yayi nasu muni kenan mun babu aula ya fi su zama kafiri so da wasa da magana Allah ce madaukakin sarki to kenan kaga idan alqur'anin ne tsantsa madarar shi akai amfani da shi da sunayen Allah masu kyau da sufofin shi masu kamala wurin yin laya arataya a jika dan neman waraka ko kariya daga wata cuta malamai daga cikin sahabbai suka ce ya halatta daga cikin akwai Abdullahi bin Amr bin Al-As akwai Aisha akwai Ahmad bin Hanbal daga cikin manyan manyan malaman musulunci القول الثاني مغانا تبيو dan sai suka ce duk hadisan da suka sana hana sa laya a wurinsu hadisai ne da ke magana a kan layun da akwai shirka a ciki amma hadisan waya layar da babu shirka qur'ani ne tsantsa sunayen Allah da sofin shi suka ce ya halatta a rataya alqawlu thani saboda lokaci alqawlu thani magana ta biyu almanu min zalika wa huwa qawlu ibn mas'ud wa ibn abbas wa huwa zahiru qawlu qawlu fadhifata wa uqbah ibn amir wa ibn ukayn malace magana ta biyu almanu min zalika suna ganin cewa surun su haramun ne dama muka ce muku magana ta kasa kashi nawa ta malamai biyu ta farko suka ce ya halatta matukar babu shirka a ciki na biyu suka ce ko da qur'ani ne tsantsa babu haɗi a ciki sunayen Allah sak da sufofin shi masu kamala suka ce bai dace ba bai kamata a yi ba haramun ne daga cikin su akwai Abdullahi bin Mas'ud sahabin manzon Allah akwai Abdullahi ibn Abbas masanin alkur'ani mai girma da kuma tafsirin alkur'ani mai girma akwai Hudhaifa akwai Uqba bin Amir da Ibn Ukayn dukan su sun kan cewa haramun ne wa bihi qala jama'atu min at-tabi'in da wannan ra'ayi ne aka samu gungun jama'a na tabi'ai su ma suka ce bai dace ba منهم أصحاب ابن مسعود وأحمد daga cikin su akwai ɗaliban Abdullah ibn Mas'ud da ɗaliban Imam Ahmad wa fi riwaya ikhtaraha kathiru min ashabihi a cikin ɗaliban Imam Ahmad kuma da a cikin wata riwaya da mafi yawa daga cikin ɗaliban Imam Ahmad suka zaba ganin su kawai laya ko ta Qur'ani ce tsantsa bai halatta ba a ratiyata wa jazama biha biha al-mutaakhirun da wannan fatawa malaman da suka zo baya suka karfafa cewa ko da ƙur'ani ne tsantsa bai dace a rataya wahtajju bima rawahu ibn mas'ud radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul inna min ar-ruqa wat-tama'im wat-tiwila shirkun masu ra'ayi na bin sai suka kafa hujja da hadisin abdullahi bin mas'ud Allah ya rada shi qala yace na ji manzan Allah tsira da aminci Allah su da za tabbata a gare shi da iyallan gidan shi yana cewa lalle innar ruqa dan lafazin inna minar ruqa na iya bincike na ban samu shi ba a cikin ruwaya ta Ahmad da Abu Dawud da Ibn Majah dukan su guda uku na abinda suka rawaito a cikin littafan su innar ruqa wat tama'ima wat tiwila shirkun amma lafazin minar ruqa ban same shi ba a cikin littafan su kina wannan lafazin da kamar da malai ce rawahu ahmad wa abu dawud wa ibn majah wal hakim innar ruqa yazu tana yi wa khata ne matba'i ko kuma kuskure ne takan yi malam yayi amfani ne da kwakwalwarsa har da sai rubuta wannan hadisi Allahu a'lam suka kafa hujja da hadisin gana Abdullah ibn Mas'ud wanda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da mace Allah tabbata gare shi da illan gina shi yana cewa innar ruqa lalle tofe tofe da yin ruqya والتمائم دلايو والتويلة دا التويلة شرك شركة ني دكا بس همان زال لا يقول بس دكا رقية كو لايو ين التويلة شركة ما لاتي التويلة ابن اكني دا التويلة شيء يضعونه يزعمون انه يحبب المرأة الى زوجها والرجل الى امرأته wani abu ne da suke aikatawa na mahabba za mu ce ko ko shimi da yan tsibuke yi ko bokai wanda suke aikatawa su aji ma mace ko namiji ko sarata ya mishi ko sarata ya mata da nufin cewa namiji zai so mace ko mace ta so namiji alakanta soyayya ko kuma raba soyayya annabi ya ce da layu da ruƙuya da irin wannan aikin shirka ne abin da ya ceci ruƙuya daga cikin wannan magana hadisan da suka gabata ƙarƙashin haka sai malamai suka ce to tunda an samu wasu hadisai a waje sun tsamar da ruƙuya wani nau'i na ruƙuya ya fita in dai an yi shi ta hanyar da babu shirka a ciki sau da hadisan da suka gabata manzo Allah sallallahu alaihi ce musu la ba'sa bir ruqya ma lam takun shirka babu laifi ku yi amfani da rukuya matuƙar babu shirka a ciki in ba dan hadisin gaba da dukkanin nau'in rukuya ya kasance mi shirka to wanga nau'i yayi mi kenan zu ya fita me ya fitar da shi wani dalili a waje daban wanda ya nuna annabi ya ce ayi rukuya kuma yayi kuma ya halatta yi to suka ce tamima babu wani hadisi da ya zo daban dan ya tsame ta qur'ani daban babu annabi a game gai dukkan layu shirka ne in akwai suka ce musu hadisi da ya zo yana keɓance layu na ƙur'ani kaɗai da sunan Allah da sufi kaɗai ku kawo in babu duka sun shiga kuma duka babu wani zancensa ya fi kusa da daidai magana ta nawa ta biyu saboda mu jama'a ba an bautatar da mu bane akan biyan maganganun malamai me aka bautatar da mu da shi bin ƙur'ani da hadisan manzon Allah sahabbai ne manya-manya masu girma masu ƙadari suka yi saɓani game da halaccin abu ko rashin halaccin shi wa'anga suka ce ga ra'ayinsu wa'anga suka ce ga ra'ayinsu muna son su muna girmama su amma mun fi son gaskiya sama da su ina fatan kun gane alƙur'ani mai girma ya ce idan kuka samu saɓani tsakankaninku me ya kamata ku yi eh fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsan ta'wila to sabana sabai sai sabani ba za mu gabatar da maganan wani akan wani ba matakin su daya duka abokanan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam menene mafita sai mu dibi wace magana cikin maganganun guda biyu tafi kusa da daidai sai mu ɗauke ta mu aiki da ita saboda Allah ce mu bi Allah mu bi manzon shi ina fata mun gane idan aka samu sabani tsakankanin mu mu mayar da sabanin mu zuwa ga Allah shine alqur'ani mai girma zuwa ga hadisan manzon Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da in yana raye zuwa gare shi in babu shi sai mu amfani da hadisan da ya baro mana a matsayin addini ina fata mun gane sai mala ya ce wa hadha huwa sahih li wujuhin thalatha wannan ra'ayin shine ingantaccen ra'ayi saboda fuskoki guda uku al-awwal umumun nahi wala mukhassisa lil umum na farko gamamman hani da yazo na cewa inna tama'ima shirk kuma babu wani dalili na daban da ya zo ya keɓance wata ta halacci a ƙarƙashin wannan magana ta game wadda ta zo a matsayin hani babu to sai mu ɗauke ta a gamenta har yau sai an samu dalili a keɓance da ke nuna ya halatta ya yi amfani da layar ta ƙur'ani kaɗai a wannan lokacin sai mu kuma babu da akwai da magabata sarge mu hango wannan dalilin kenan hatta ƙur'ani bai halatta na farko kenan kenan idan Allah ya ce abu kaza haramun ne to wannan abin za mu ɗauke shi a dunkule a matsayin mi haramun sai an samu dalili a keɓance da ya ce wannan abin ban da kaza cikin shi kwa? yau abin na biyu da ke nuna cewa hatta ƙur'anin kaɗai bai halatta ba saddu zari'a فإنها تفضي إلى التعليق إلى تعليق ما ليس مباحا don a taushe wannan hanya a kulle ta saboda bude ta zai sa a je a abka mahalla yadda bai dace a rataya ba a rataya wanda kuma gaskiya ne in ka lura da yanayin yadda ake ciki wanda suke halatta lawi yau wanda suke ganin ya halatta abin ya kasance kofa bude take har ma mutane ba wake zuwa ya tambaya cewa ga ta halarci ko ba ta halarci an taɓa ba kala ka ce malam wata iri ce ka bani haram haramtattace ko halattattace wa taɓa yi cikin kwakwai ba tambaya kuma shi ma ba zai baka labarin ya ake ciki ba zai dunkule ba wani bi ba ma alkur'ani bane ciki wani dutse na wani sharme ne kenan dan a taushe wannan hanya to ya kamata a haramta ta duka saboda mafi sharrin ya yawa a cikin ta abu in sharri ya fi yawa ciki alkhairin kaɗan ne shari'a galibi ta kan haramta shi me yasa aka haramta karɓar zancen bokaye da malaman tsibbu saboda mafi yawan zancen su menene ƙarya ce annabi ce sai su samu gaskiya ɗaya sai su haɗa ta da ƙarya nawa ɗari ba ɗaya kaga gaskiyar nawa ce kuma sunanta gaskiya amma da yake ƙaryar ta fi yawa sai aka haramta zantan su gaba ɗaya ko akwai gaskiya ka kare da su to haka nan ne yanzu layu mafi yawan su shirka ne don haka don a taushe ga hanya duka haramun ne ka nisance su don kankara ta yala da za ta raba ka da musuluncinka abu na uku da ke nuna cewa hatta ƙur'an ba ta halatta ha annahu idza allaka shay'an min alquran ko annahu idza ulika shay'an min alquran ko allaka shay'an min alquran fala budda an yamtahinahu almualliq بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك abin uku da ke nuna haramcin laya kuma wata iri ce ko da qur'ani ne tsantsa saboda idan ya rataya wani abu na alqur'ani mai girma to ba makawa zaka ga ya tuzarta alqur'anin nan saboda me zai rataya shi a wuyan shi ko a kugun shi ko ya sa a kafadarsa tare da haka kuma ya je biyan bukata a magewaya da wannan alqur'anin mai girma ko ya rataya mai yaro yaro ya bi shi da miyo da majanadi ya bata shi Qur'ani ya kamata kuma su haka kaga wannan tuzarta shi da walakanta shi wanda shi zai sadu da iyalin shi tunda ai baka yarra yanzu a baka hizbi kuma ka shiga magiya da shi zaka yarra to da wanda aka sa laya da wanda aka baka ganin ka mai bambancin su eh kamar ka shiga da Qur'ani ne cikin sakota mai gewaya me me zai saka haka akwai girma Qur'ani a ciki ka shiga mai gyawa da shi kai sadu da iyalinka da shi ka je kai kazanta da kala kala wani ma da shi za ga yana shiga shalanga yana kwalwa tana zuwa laya jagab da hutsari wanda akwai girman qur'ani a ciki wannan shi ke nuna haramci saboda in ba yi haka ba za a girmama alqur'ani mai girma wannan dalilai guda uku suna nuna cewa lalle haramun ne amfani da laya koda ta alqur'ani ce mai girma na farko babu wani dalili keɓance wanda ya zo don ya fitar da ita cikin haramci na gamamme na biyu ba na biyu taushe wannan kofar da za ta iya kai mutum zuwa ga halaka na uku walakanta alkur'ani wannan sun isa su nuna cewa laya haramun ciko ta qur'ani annau thani min at-tama'im wannan nau'i na farko kenan da aka samu sabani a kai qur'ani tsantsa halacci ko rashin halacci zance mafi inganci bi halatta النوع الثاني من التمائم نوع نبينا لا يو التي تعلق على الأشخاص wadda ake rataya ma mutane ma kana min ghairil qur'an wadda aka yi da ba alqur'ani mai girma ba dilla yadda ba yi da alqur'ani mai girma ba babu sabani wurin malamai cewa haramun ce shirka ina fata kun gane wani wanda zai baka wani zare ka daura ma yaro ko wani tsimma maganin cadi a ƙafa ko a wuya ko ta saurin tafiya saboda ya yi yaunin tafiya ko ta saurin harshe saboda ya yi yaunin magana ko wani abin da za a rataya a jiki na ɗan wuri ko kuma wani ƙarfe kamar zobanya da abin da ke kama da haka don neman lafiya wannan kaga ba na alkur'ani ba ne babu ma saɓani akan cewa duka haramun ne ina fata mun gane kalharas ko kama fatu da ake dimkawa a samun mutane wani zo ya nada fata ya sa kashin awaki ya nada takarda ya sa wani ya sa wani abu wallahi haka ne mafi yawa ciki an sha bude laye a iska kashin awaki ne ciki saboda ya same ka kai gafafa ne jahili ne ba ka karatu baka san addinin ka ba sai ya dabka ma kashin jiki ba ka je karanta me zai amfani ka kashin jiki najasa ne ma zai hana ka kai sallah ko ba ka ba amma kana da ilimi fa mutum ya zo gidanka ya zama wai maganin cadi kai cadin na fata bi'a ce ta yaro wanda galibi za ka sami yaro yana karami da ya sami yanayi cikin zai iya fara tahiya ko zama sai ka ga ya fara gudawa da zawo yana taja da baya ko haƙori ya fara sai ta ko likita da wuya su maka maganin shi za su dai baka maganin zai dan tsaye da zawo ko ya tsaye da masa amai dan kai ya samu ya lalace da wuri ya zagwanye ya dan samu ya dan karfi karfinsa amma sai ya zo a rataya maka laya a ce maganin cece me alaƙatta da rashin lafiyan yawo shin wai za ta fito ne tana yakan wannan matsalar kun fahimci abin da nake cewa yanzu kana ciwon kai sai wani baka laya ya ce karata don ciwon kan na yi bari me ke nuna alaƙa tsakanin layan nan da yaƙa ciwon kanka kun fahimce ni sabani yanzu ka gwalje ga ciwo na sai aka zo aka sabani ji aka shafa maka maganin radadin ciwo dan ya jini ya bar zuwa kaga ga alaka nan kai tsaye kuma ga aiki nan kai tsaye daina zuwa ina fata kun gane eh mana to wannan rata ya su koda akwai amfanin haramun ne saboda wani bishe dan zai iya cutar da kai dan ka je ire-iren wannan mutanen kana zuwa su sai shafa ma lahiya sai ka ce to ka gani ga amfanin ta ba a dubin amfani halacci ko rushin halacci ake duba wannan shi ne addini saboda da dama abuwa suna da amfani addini aka haramta maka su ko ba haka ba giya tana da amfani ko ba ta da na daga cikin amfanin giya ta bugar da kai ka daina ganin duk mai biyar ka bar shi bayana ko ba ka ba ka iya shata kai tilib ana neman kamar ga iko na karkaka daga ba ka wuce ka kana ganin ba ko bisa hanya ko ka ganka ka shiga gwalolo kana ganin cikin fisin ne kake ciki saboda tana canza maka tunani ta baka wani tunani na daban yadda mutane ba haka suke gani ba kaga wannan nishadin yasa wasu suke shanta ko ba haka ba shi yasa ɗaya daga cikin jahiliya yake cewa fa nashrafuha fa tatrukuna murukan za mu shata kaga ta bar mu a matsayin sarakai ba ko bane amma ya rika ganin dukkanin mabiyan shi ne zai yi umarni a kawo kaza ko a bar kaza na daga cikin amfanin ta kenan amma tare da haka mishara ta ce haram ce cin alade yana da amfani za ka ji daɗi za ka tattamna amma tare da haka ka ce mi saboda wata illa ta daban to haka idan ka sa layar da ba ta ƙur'ani ba ko ta wani ƙibugu ko wani zaburo ka haɗi ko maganin bindiga ko ka ta iya ta yi amfani to amma ba shi ake duyi ba halacci ko haramci za ka iya zuwa baka buguwa kuma haka nan ne baka buguwa saboda an yi amfani da aljanu saboda me zai hana ka bugu aljanu ne ke tarewa da an zo bugun ka su tattare ka daga hannun aljani ya rike kai ta nishi baka iya kai gare shi ina fatan mun gane shi ke hanawa amma karate qur'ani wai ka ce baka buguwa ba gaskiya bane ba annabi da aka so bugu mu qur'ani an bige shi ko ku san da wannan ba a yakin uhud an yi zaton ma an kashe manzon Allah an zubda jinin shi kowa ya gani kuma shi aka sauko mu qur'ani kai sai karata shi baka buguwa ƙarya kake wallahi mushriki ne kawai ina fata mun gane wannan duk dubaru ne da yaudara da akan yi amfani da aljanu don a raba mutane da musuluncinsu da addininsu wannan abubuwan duk bai dace ba a yi amfani da su ko kuma a rataya su a cikin jika wani izam ko a yi amfani da ƙasussa kashin wata dabba wani biyu kashin ma na dabba ce wanda yake na jasa kashin kare haƙorin kura wanda kowa ya sani a ji a ɗauko jibji a sa mai yaro bala irin yaron da aka ga cewa yana in an aihu sai a mutu nan da na aihu sai a ce to yanzu a maganin abu kawai a je a nemo kan kare mataccen kare a jibji sai a zo a makala mai yaran wai to Allah dai ga nan ba wani sashe ba muke ba in ka duka ma dai kai a wannan ai rashin girman ubangiji bai ma'ana wai da ake karɓar nan da wurin nan kamar dan ka nuna kana son su ne sai Allah ya kame shi to baran za a kashe jibji a yadda sai kamar ba a san shi ma kenan bi ma'ana in yana ne yana nan ma dai kai mu bamu damu ba wani bi kuma sai Allah ya barka ya rayu a hannunka sai kaga da yake jahili ne ce to ka gani kawai maganin yaro ya tsaya bar mutuwa ko a bar yawan bari ana kawai kaje shi jibi ka shi ka gani wannan duka yaudara ne da shedannu ke imam yake cewa lokaci gon nawa a gurguje ya kamata mu idon nan baban a gurguje ku hakuri walwada kama iyan wuri rataya su da amfani da su duka haramun ne shirka wal khuyut da zare zare ruwa kuma wani iri ne wan ni'al da guntun takalmi da ake rataya mai yaro ko babba wal masamir da kusa ko kuma wani karfe da ko zobanya ko abin da ke kama da shi tunda yanzu ka san akwai zobanyan da aka yi amfani da ita cikin hannu a sa da khatimi akan ta domin wata waraka ko tsari duka shirka ne bi halatta wa asma'i shayatin ko kuma a rubuta sunan shaidannu ko aljinni wa talasim da sunan aljani ko at-talasim shine me yake ce mishi hatimi mun san hatimi ko wani da san ne zaka an zo an yi babba murabba babba an sa suna ya Allah ya Allah ya Allah ciki kuma ya Jibril ya Jibril wani ya Mika'il wani kuma ya ya Iblis ma ke da kuci dan na ga me ya Fir'auna ya Hamana ya wane ne na tambaya ne wanga shi mene maganin shi ce wannan in dai za ka je jarrabawa karata shi zance ya kare sunan gaggan kafaran duniya fir'auna hama na karuna da wani wani wannan rata ya su kafirci ne shirka fa hadha muharramun qat'an malace yin hakan haramun ne yanke irin waɗanga layin وهو من الشرك ومن ذلك تشكين شركة لأنه تعلق على غير الله سبحانه وأسمائه وصفاته وآياته سودا راتيوان زواج ونن الله راتيوان زواج سونا ين الله لصفوفين شد آيوينش وفي الحديث يا زواج تشكين حديثي من تعلق شيئا وكل إليه دوان da ya rataye da wani abu ya makale mishi yana ganin shi ke amfaninsa sai a bar sa da abin je ka kashin ya biya ma bukata je ka wannan kahon ya biya ma bukata kara ta yi ƙaho gida maganin ɓarawo ƙahon ma wasu sun canye shi wai ragon ma wasu sun canye shi yana wani ƙahon da karata inda kahon nan zai amfani da zai amfani mi rago ya ta zama a rayuwa wasu sun taushe shi sun yanke shi an canye shi kai an barka da kaho a ratacin ya maka amfanin mi an gane ko a wukila ai وكل الله إلى ذا وكل وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه سي الله يبرش da wannan abin da ya makale ma yana ganin shike biya masa bakata kako duk wanda Allah ya barshi da wannan abin ya halaka in Allah ya kyale ka da dabara ka samu ka samu kanka cikin matsala faman ta'allaqa billah duk wanda ya makale ma ubangiji ya rataye da Allah wal taja'a ilayhi ya kuma zuwa ga Allah wa fawwada amrahu ilayhi kuma ya mai da al'amuransa gaba ɗaya zuwa ga Allah kafahu Allah ya wadace shi wa qarraba ilayhi kulla ba'id kuma Allah zai kusanto masa dukkan wani abu mai nisa wa yassara lahu kulla asir zai sauƙaƙa masa dukkan abin da ke da wahala wa man ta'allaqa bi ghayrihi min al-makhluqin duk wanda ya rataye da wasu Allah ko wani Allah daga cikin halittun Allah wat tama'im da layu wal adwiya ko kuma wasu magunguna na daban an gane ko ya rataye gare su yana ganin cewa su suke biya mar bukata ba Allah ba wal qubur ko rataye da kabarai ya je shafa kabari ya nemi wali wali ne ya wani biya mun bukata da kaza da kaza da irin abin da ke kama da haka wakkalahu Allah ila dhalika alladhi la yughni anhu shay'a sai Allah ya bar shi da wannan abin da ba zai amfanar da shi komai ba wala yamliku lahu darran wala naf'a wannan abin da yake kira baya mallakan masa amfani ko cutarwa sai Allah ya bar shi da wannan fa khasira aqidatahu na farko sai ya asara aqidar shi wanqata'at silatuhu bi rabbi wanqata'at silatuhu bi rabbih kuma alaka shi da ubangiji za ta yanke wa khazalahu Allah kuma Allah ya tozartar da shi والواجب على المسلم abin da ke wajibi akan kowane musulmi daga cikin mu almuhafazatu ala aqidatihi ya kiyaye aqidar shi game da ubangiji ya ba Allah haƙoƙin shi ya san su ya kiyaye haƙoƙin Allah ya san haƙoƙin bayu ya ba bayu haƙin shi haƙin su kada ya cakuɗa tsakankanin haƙin Allah da haƙin bayin shi an gane ko ya kiyaye aqidar shi kenan mimma yufsiduha daga duk abin da zai bata ta au yukhillu biha ko kuma ya rusa ta ya lalace ta ko kuma ya shiga cikin ta ya gurɓata ta fala ya ta'ata ma la yajuzu min al-adwiya kar mutun yayi amfani da ababan da su su dace ba na daga magunguna da maganin da bai dace kai amfani da shi ba ka nisance shi ina fata mun gane ko da magungunan gargajiya idan aka yi amfani da abin da yake haramun ne ko shirka ne ka nisance shi ai amfani da wanda yake na gaske ne saboda akwai magunguna na gargajiya na gaske wanda kuma wasu wanda suka san su da gaske ne sai ka yi amfani da su duk da yanzu ƙarya ta yi yawa mai yaudara sun yawa wallahi wani zai iya jika wani maganin da bai san shi ba mai ce ma maganin kaza ne kai dai ka bashi arba'in kin shi ta yi shi in kana so ka halaka can shi da ya rabu da kai saboda ƙarya ta yi yawa amma idan aka samu mutumin da khabir ne masani ne game da abin da shafi itace suna da amfani sosai ana yi amfani da shi ya yi amfani da wannan itacen don neman waraka ina fata mun gane wala ya zahabu ilal mukharrifin kar kuma mutum ya je wurin mukharrifin mukharrifin su ne wawaye wanda kana ga mutum ya shin wada da wani waye ke shi ya zo ya zamana da kurar shi da wani kan akuya shi da wani ya zamana yana tayaba kan shi kar ka je wurin wannan mayo da rani makaryata ne bisa da magani galibi macuta ne والمشعوذين دكم ما يودرا ليتعالج عندهم من الأمراض دومين ينمون ما غني ورنسنا وتشوتا كنا دغ تشوتتوكا لأنهم يمرضون قلبه وعقيدته سو da waɗannan mutane ɗan shari farkon abin da za su masa shine za su sa mai rashin lafiya a zuciyar shi da aqidar shi wa man tawakkala ala Allah kafahu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya wadace shi وبعض الناس يعلق هذه الأشياء على نفسه وهو ليس في م... وهو ليس في مرض حسي ما لك wasu shashi ma na mutane zaka ga sana rataye wannan sharman ga jikin su wani kaho wani sarka wani zare wani laya wani abin da ke kama da shi yace wani zai rataye a jikin shi ba tare da wata rashin lafiyar da a iya ganin ta ba ko a jita ba ciwon kai ba ba masassara ba ba wani wani ne ba kawai zai zo ya rataye a jikin shi innama hiya maradun wahami kawai ya rataye su shi saboda wani magani na wahami sharme ne kawai baya da tabbatin wannan cuta me yasa karata maganin tsotsai me tsotsai ba tsotsai ba da magani in Allah ya kaddara maka tsotsai ya same ka baka da abin da zaka keta shi maganin tsotsai maganin sa'a maganin kaza da irin abubuwa na wahami ne shirme ne kawai ina fata mun gane wa huwa al-khawf min al-ayn ko yace kawai na ratayen ga abubuwan saboda jin tsoron baki bakin duniya da hau wal hasad ko hasada saboda yana tsoron hasada ake mini kaza da sai rataye wannan shirma aw yu'alliquha ala sayyarati ko rataya su akan motarsa aw dabbati ko ta dabbar da yake hawa aw babi baitihi ko kuma bakin kofar gidansa aw dukkani ko shagonsa wa hadha kulluhu min da'f al aqida yin hakan gaba daya yana daga cikin raunin aqidan mutum wa dafi tawakkulihi aw tawakkulihi ala Allah da kuma raunin dogaran shi zuwa ga Allah wa anna da'f al-aqida huwa al-marad al-haqiqi kuma ku sani rashin lafiya na aqida shine rashin lafiya na haqiqa shine rashin lafiya na gaske alladhi yajibu ilajuhu wanda wajibi ne a magance zuciya daga wannan rashin lafiya bi ma'rifati tauhid ta hanyar sanin tauhid والعقيدة الصحيحة لكما عقيدة إن كانت تتعينا قرق ننزام داكتا ابن فدا دي الله سامي تير اللادا كسكري كوا بنكي كمال شاء الله في منا السلام عليكم ورحمة الله سيوان الساتي إن شاء الله